بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara da fuskokin mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin muqaddima ta malam Mirsala Mirsala muqaddima da malam yake bai ta domin ya mana bayani na aqidar annabi da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa idan ba a manta ba muna cikin magana a gami da wato aljanna da kuma abinda ubangiji ta nazar aljanna insha Allah ta'ala yau za mu ƙara karanta wannan gaban kuma mu faɗi wasu daga cikin sufin aljanna malai ya ce wa annan laha kada khalaqa aljanna kuma daga cikin abinda muka imani da shi shine wato Allah ta'ala ya halitta riga ya halitta aljanna fa'adaha dar khulud li awliya'ihi sai ta nazar da aljanna a matsayin gida ne na dindindin ga waliyansa wa akramahum kuma ya musu baiwa fiha a cikin aljanna bin nazar ila wajhil karim ta yanda suka yi duba zuwa ga fuskar shi mai girma wa hiya allati ahbata minha adam wannan aljanna ita ce dai wacce annabi adamu ya sako daga gare ta nabiyahu annabinsa wa khalifatahu kuma khalifansa ila ardihi zuwa ga kasansa zuwa ga wato doran kasa bima sabaqa fi sabiq ilmihi ya fito daga aljanna saboda abin da ya rigaya daga cikin abin da ubangiji ya sani ya kaddara masa cewa zai ci wannan itaciya wa khalaqan nar kuma Allah ta'ala ya riga ya halicce wuta fa addaha sai tanaje ta dara khulud a matsayin gida ta mata dindin wanda aka shiga ba a fita liman kafara bihi amma ga wanda ya kafirce ma Allah ta'ala wa alhada kuma yayi ilhadi fi ayatihi yayi kangara da bandara a ayoyin Allah ta'ala wa kutubihi da kuma littafan da ya saukar ya rika fandare musu wa rasulihi kuma ya dinga fandare ma manzanni da ya aiko wa ja'alahum Allah ta'ala sai sanya yan wuta mahjubina abin kangewa ne abin ma hijabi ne a an ru'yati daga barin ganin sa Allah ta'ala cewa wato yan wuta ba za su ga Allah ta'ala ba sabanin yan aljanna a wannan idan ba a manta ba mun yi mun yi magana mai tsawo gami da abinda malamai suka faɗa tun daga cewa aljanna an riga an halicce ta muka kuma yi raddi akan wanda yake cewa ba riga an halicce aljanna ba muka yi magana kuma akan cewa ita ma wutan an riga an halicce ta muka yi raddin kuma wanda yake cewa kuma ba riga an halicce wuta ba sai an je lahira kamar mu'tazila kamar su qadariya da sauransu sannan kuma muka rinjayar cewa wato yan yan aljanna su ne wato galibin manganin malamai suka fi magana cewa za su keɓanta da ganin ubangiji to ijma'in malamai sun yi ijma'i kan cewa wato yan aljanna za su ga ubangijin su a aljanna to amma akwai wani abu da muka yi ishara wancan sati muka ce akwai sabani na malamai tsakanin ahlus sunna kan cewa shin yan aljanna ne kadai za su ga Allah subhanahu wataala a filin tashin alkiyama ko ba ko kafirai da sauran munafikai za su gani gani na kunyatarwa gani na azabtarwa gani kuma na a nuna musu ce abinda suke karetawa su gan shiga shi kurukuru sannan kuma ubangiji daga baya ya tsine musu albarka su wuce wuta wannan malamai suka yi sabani akan wannan muka ce wannan ba sabani ne za a ce wanda ya saba ya saba ahlus sunna jama'a ba saboda tun farko alassin nasi ne wanda yake akwai ihtimali suna kafa hujja da innaka kadika ila rabbika kad haqqan mulaqi gamuwa da ubangiji da Allah ta'ala ya faɗa da kuma sauran nasoshi irin wannan da kuma hadisi da tabbata hadisin Abu Hurairah da Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahihaini Allah ta'ala ke ba da labarin cewa zai zo ma za a sheli cewa kowa da kowa ya bi abin da yake bauta ya kace kowa ya bi abin da yake bauta kowa sai ya bi abin da yake bauta a su wanda suke bauta annabi Isa haka ba annabi ta su ba to da haka shedanin da ya raya da ya riya musu kuma yake jin dadin wannan bautan da ake yi su za su yi za su bi kowa da kowa zai bi abin da yake bauta na dada abutai to mummune kuma su ta jiran Allah ta'ala za su ta jiran Allah ta'ala su sai sun sai ya yi musu tajalli sannan za su bi to farko sai ya zo musu a wani kama da ba irin shi ya musu ba sai su ce a ai mu muna jira ubangijin mu ne yake ce wato wani wani kama ne ko kasan ko kasan ubangijin naku da shi sai ka cewa suka cewa idan ya zo za mu gane haka idan ya zo za mu gane haka to anan malamai suna cewa a ciki nan suna mazalla ya faɗa cewa barru hawa fajiruwa akwai wato mummune da kuma munafukanta a hadaki yadda a duniya a haɗe suke garwaye da mu to a wannan lokaci shi ma a garwaye za a yi saboda haka ubangiji a nan zai kashe sa yau mai kashe an sa kai a nan ubangiji zai yaye bajinjan masa kamar yadda muka faɗa wanda ya daidai da nashi da shi inda wanda ya daidai da girmansa a nan kowa da kowa zai yi mumuni ne zai sujada ka abu kuma zai sujada ba wasu malamai suka ce a nan Allah ta'ala kaga kamar yana mazana yana nuna Allah munafikai za su ga ubangiji amma gani ne ba gani na ba gani na na jin daɗi na aljanna ba sai zama wato shugan shi ganin kamar kamar wato magana ta ce magana sa akwai lokacin da in ya so ka je ka samu rahama da magana sa kamar irin magana da annabi Musa to wannan magana ce da babu kamanta akwai lokacin kuma da zai maka magana magana na kunyatarwa magana na tabbatar maka da ya kafa maka hujja to wataƙila shi irin wannan ganin ne ake magana a wurin wasu malamai irin su ibn khuzaiba irin su abu ya'la alhambali da sauran wasu daga cikin malamai da suka tafi irin su ibn utaymin da suka tafi kan cewa ubangiji ba mu ne kada su gaci a hatin kiyama ba wasu kuma malamai suka kore suka ce ai ina kamar wanda kuma shine galibin abin da salaf suka suka fi tafiya zuwa gare shi suka ce ai mu ne kada su ga ubangiji wujuhun yau mai idan nazira ila rabbiha nazira wannan ayan tana nan ubangiji ya riga yayi ma yan wuta wato kafafa da kuma wato gori akan cewa ba za su ganshi ba saboda haka to ubangiji tunda wanda wanda ni'ima ce da zai sharrafa yan aljanna da shi to ba zai kuma a kuma sharrafa yan wuta ba amma dai wannan sabani na malamai kar mu mai da wannan ya zama magana da za a ce wani iya sa ba ya sa ma ahlus sunna jama'a saboda yanayin nasu suna nunawa gamuwa za ku ce za ku gamu akwai gani akwai gani akwai ihtimalin gani yadda ni abin da na fi karkata zuwa gare shi a shine wato ba ba ya lazanta dan kakun game da ubangiji kuma a ce sai ka ganshi eh ba dole ne a samu wannan ba ana iya zuwa kuma amma dai daga wannan hijabin da nan a ganshi ai wannan gamo amma hijabin na nan saboda haka na fi gani a dauki nassin a yanda malamai suka dauke shi sannan kuma mun yi magana akan cewa wato wannan aljanna da ake magana annabi adam ya ya fito daga gare ta ita ce aljanna ne da zamu koma zuwa gare ta akwai wani bangare na aljanna da ubangiji ya ba annabi adam ya zauna wannan wasu daga cikin malamai suna cewa ko dai a'a ba ita ce aljannan ba mun kawo dalilai na malamai da suke ganin cewa lalle wannan ita ce aljannan da ubangiji ya yace za mu koma zuwa gare ta daga ciki akwai hadisi da ya tabbata in an ji an yi cirko cirko aljanna za mu za mu dunguma wurin baban mu annabi adam mu ce je roƙa ubangiji ya bude mana ya bada umarni a bude mana to abin da yake cewa shine ba hal akhrajakum min aljannati illa khadiyatu abikum akwai abin da yake da ku daga aljannar da ba sai zunubin baban ku ba ce zunubin baban ka ga wannan yana cewa aljanna ita ce ne za a koma bakare ta sannan kuma ga hadisi na annabi Musa da yaje wurin da yaje wurin annabi Adam yake ce masa khayyabtana ka tabar da mu ka fitar da mu daga aljanna sai ke cewa ka zarge ni akan abin da ubangiji ya riga ya kaddara mu kaga duk wani yana nuna maka cewa aljanna ita ce dai za a koma gare ta illa iyaka dai aljanna aljanna ta da fadi karka da malama dan tsuko inda annabi adam ya zauna nan ko kowa da kowa za a za a zo a zauna kamar wani family house a'a ai aljanna fafada ce fafada ce wanda iya ganin ka kuma akwai ma masjid a ciki akwai ƙara ƙare a ciki iya alherin ka iya kyautatawa ka iya sallolin ka da kake yi iya wato gazgata ubangiji da kake yi da gazgata annabawansa iya fafadan aljanna zaka samu yau insha Allah ta'ala za mu magana ne akan wato siffofi na aljanna da kuma wato yan aljanna su kansu eh aljanna kamar yadda wasu ke cewa aljanna ta mai rabo ce eh ta mai rabo ce amma kuma ta mai aiki kuma eh sai ka dan yi aiki wato aiki zaka yi daidai ruwa daidai tsaki iya abin da zaka iya yi ubangiji kuma sai dannan ka kuma baka aljanna da yafi aikin ka saboda haka aljanna ta mai rabo ce amma kuma jin da haka zaka yi aiki mutum ba zai zauna haka dan kawai kaman fataccen ruwa ba ya ce shi ba zai yi aiki ba shi kawai zai shiga aljanna Allah gafurur rahim ne in ubangiji ya zama ghafurur rahim kawai gare ka bayan kuma ka riga ka nuna mishi cewa shi bai sai saka aiki ba to kaga yanzu yanzu ya nuna maka gajiya ba kaman gaji ya zama gajiyayi a wajenka saboda haka ubangiji ghafurur rahim ne kuma didda kuma shadidul mihal eh akwai ne wani ka inna allaha la yumlil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu akwai yanayin da ubangiji in zai kama kowa ya kama shi ba mai iya kubucewa saboda haka a daidai lokacin da yake ce maka rahama rahama kuma a daidai lokacin yana ga maka shi yana da azaba kuma saboda haka kaga abin sai an hada guda biyu sai an kira ubangiji rahaban wa rahaban kana kwadayin lada kuma kana kuma wato gudun zunubin sa a wata sati muka ce wato aljanna aljanna tana sama ne tun farko tukuna a fahimci cewa aljanna tana sama ba tana kasa ba sabanin wuta aljanna ita tana sama saman kuma can saman sama can sama wato sama ta bakwai can wajen wajen wannan magana tikewa din nan sidratul muntaha to anan aljanna take kamar da Allah ta'ala ya ba ya ga mana inda hadatul ma'awa kamar da ya ga mana a cikin hadisi a cikin qur'ani sannan kuma wannan magana tikewa din malamai suka ce ai aya ma anan ne duk abin da aka yi ma ubangiji na ibada to a nan ne yake in ya je kan je iyaka da in karba ne a karba kuma a ce dawo ne dawo eh wato a nan ne wajen inda kamar a ce iyaka a nan ne ubangiji yake karba na karba kuma wanda ba na karba ba kuma ya ce ya dawo bai karba ba kaga ilai ya su'adu alkalimu tayyib to alkalimu tayyib a nan zai wuce zarce wannan wannan shirkin muntaha din eh shi kuma wanda yake ba alkalimu tayyib ba shi kuma zai dawo Allah ya tsare muka ce kuma wato aljanna tana da tana da kofofi kofofin ta guda takwas kofofin aljanna duka guda takwas ne a kamar yadda wannan shine tabbata a cikin a cikin nasoshi na shari'a daga ciki akwai hadisin da yazo a cikin sahihai hadisin sahih manzo Allah yake cewa fil jannati thamaniyatu abwa aljanna tana da wasu kofofi guda takwas daga ciki akwai babu min haisan ma ar-rayyan daga ciki akwai wani kaufa wanda ake kiranta ar-rayyan la yadkhuluhu illa sa'imun ba mai shiga sai masu azumi kaga wannan an ga mana cewa manzo Allah ya riga ya faɗa mana kuru-kuru cewa kofa takwas ce banda shi akwai hadisi sahih muslim hadisin Umar da Khattab Umar daga manzo Allah yake manzo Allah yake cewa babu wanda zai kyautata alula a cikin ku ya kyautata alula kuma in ya gama ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah at-thamaniya sai an bude mishi kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta ko ina ya shiga to za a bar shi shiga to kaga anan mazala ya riga ya gaya mana cewa kofi guda takwas ne illa iyaka dai kasancewa kofin ba irin kofi ne kuturatu irin na duniya ba kofi ne iya ganin ka mazala da tashi turan tama sahabbai dan nesa da matsa kusa sai ki cewa kaman maka da hajar a wata riwaya kuma kaman maka da busra to ko da iya wanda aka bar mutum to kaga ba za ka iya abin nan ba kamar wato wani wani wato distance ne manzo Allah ya shata kawai yace kawai tsakanin wannan da wannan kaga wani yana maka cewa aljanna ba ba ba wato abin da ubangiji ta aljanna kuma fadinta ya wuce da mu muke surantawa a matsayin kamar wata wata lambu ce ko wani abu wani wata wata yar gona ce da za a je ko gidan gona da mutum zai je ya dan gaci haka ya wasu yan shuke shuken shi ba irin wannan ne ba aljanna duniya ce ka rinka dauka ta matsayin duniya da tafi duniya haka sannan kuma a saman aljanna akwai fi hajjanabi min lu'lu'in kamar da zo a cikin hadisin sahihaini yake cewa a cikin saman aljanna akwai wato wani wasu sama da aka yi mata na lullubi wannan ya abin da zaka iya fahimta kenan kamar yadda a duniya mu kaga ubangiji ai yayi mana wato kawa ya kawata mana duniya da waɗannan taurari da muke gani na farko saboda su zama kawa a duniya wannan ado ne mun saba ganin shi muke ganin bamu ganin adai yanzu amma da zaka zauna haka nan ka dan dawo da wato a rashin sabanka in ka ɗaga kai za ka ga yanayin da ubangiji ya kawata kawata mana duniyar da wannan taurari da kuma wata da rana din Allah ta'ala yake wa da kada zaina sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lil shayatin hakika mun mun wato kawata saman duniya da wato kutulu to mu anan kaga bambancin saman duniya da da wato saman lahira ita wannan fitila ce mai haske kaga idan ka daga za ka ga haske ne amma ita a lahira idan ka daga saman ka gani za ga wato hasken ne ga haske kuma tare da wasu wani sheki da yake irin na doyi kaga wannan yana nuna maka cewa aljannan wato ita kanta saman ba irin saman saman da muka saba da ita ne a duniya ba sannan kuma maza Allah yake cewa wa idza turabuha rin turabiha al-misk aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yake cewa wato yanayin kanshinta kanshin wato kasan aljanna ba za ka je yana yin wani kanshin kasa kamar alamar sama ba a'a shi kanshi da kamar almisi kanshi take yi wato da za ka ɗauka haka kawai ka shafa a jikin to kai kanshi za ka yi ban za ka ƙara kyau ne ba kamar da hadisi zai mana bayani daga baya inda za ka ɗauki wato ƙasa a wani iska haka kawai a wani iska kawai ka waɗe da ƙuran aljanna to kawai in ta gama in ta gama wani iska ta wuce ko sai kuma ka fara yin wasu kyalli kai ma ba san dalili ba sai ubangiji shi ya san wannan dalili a saboda haka wato ita aljanna tana da faɗa ce tana da yalwa yalwa wato iya ganinka sannan yanayin wato mataki mataki da ake da shi a janna mataki mataki ne to a matakan kuma tsakanin wannan matakin da wancan matakin yadda zai riga hango a wannan aljanna kamar yadda zaka riga hango wata wata tauraruwa can sama wato ka kafa bisa sun da yawa tazaran akwai yawa aljanna akwai akwai akwai alfirdaus sannan kuma akwai alwasila can sama sama kenan sama sannan kuma akwai al-ghurafa al-ghurafat al-ghurafat wannan masu wasu dakuna masu wasu gidaje za a ce ba za a ce dakuna ba wasu gidaje wato masu madaukaka to sannan kuma sai mun firdaus sannan kuma sauran kuma aljannat sauran aljannat aljannatar akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihai hadisin Malik ibn Safwan ibn Sulaym daga Aba ibn Yasar daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa inna ahlal janna la tara'una ahlal ghurab yan ajin za su za su leko to kaga wato ajan tsakanin ajan da aljanna kisa nake cewa a daina fahimtar wai wani wani wuri da za a ce a ce kawai tsakanin daga nan zuwa kofar famfo a ba irin wannan ne ba a tazara ce na farko wanda yake yake ya fika tazara to shi na saman ka ne ba ma wai wai a kasa kuce haka ba kaga ba a kasa sai da ta gefe amma shi a sama ka da haka shi wanda yake saman ka sannan kuma da ka hange shi hange ne wato na na kamar yadda kake hango taurari wani tauraruwa a sama kawai kai ka baka san adadin wato tazarar ba to a irin wani zaka rinka ganin wanda yake saman ka aljanna kaga tazara ce ba ba karami ba tazara ce ba karama ba sai manzo Allah ya ce wa inna ahlal janna la tara'una ahlal ghuraf min fawqihim yan aljanna za su dinga hango ma'abuta wannan al-ghuraf wannan al-ghuraf min fawqihim a can saman su kama tara'a al-kawkaba kama tara'una al-kawkaba durri al-ghabir kamar da suke hangen wata tauraruwa mai haske al-ghabir wanda yake wanda ya wuce da ya wuce kuma sai kaga alamar shiga shi ko a ko a ko a gabas ko a yamma taurare kawai da ya wuce suka shi kana ganin wato alamar hasken sa من المشرق او المغرب بتفاضل ما بينهم سبب ابن كي اكانو سلفي بيكو قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء suka ce ya maza da wannan wato ai bigiran annabawa ne la ya bulugha ha ghairu umma ba zai wace wani ya samu wannan irin gara ba samu irin in ba annabawa ba sai maza nake cewa bala ija ina wallazi nafsi bi yadihi rijalun amanu sadaqul musallina wannan bigire ne bigire ne na dukkan wani wanda ya imani ba annabawa kadai ba duk wanda ya yi imani kuma ya gaskata manzanni wato kamar manzana yana gaya maka waje na siddiqai sannan waje na ashuhada waje na as-salihuna wadannan da masu tare da annabawa dama ba a ce suna tare da wadannan tawaga ba min annabiyina was siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa to kaga wadannan suna tare da annabawa illa iyaka dai su ma kuma martaba martaba ne amma su ma ne suna daga cikin wato ahlul qurafat wato waɗanda suke cikin wannan wannan wato wannan waje mai madaukaki wannan in ka shiga cikin qur'ani shine ubangiji ya tamara magana shi al-ghuraf jami'i na al-ghurfa eh malamai suna fasa shi al-manazil al-aliya mu yanzu idan muka sai ghurfa a larabci mu da yanzu ana magana wani ɗan daki ko ba an ka gara maka sai wani dan gida haka mai faffaɗan gida ko abu irin wannan eh amma su a hashen abinda muka sani a aljanna ana magana al-ghuraf ana magana al-manazil al-aliya ne ko ma ka gada ma yanzu ka zamantar da abin ka ce wasu duniyoyi da suke can saman ai ai ba hata ta telescope muna iya ganin duniyoyi yanzu guda tara nan ai in zaka je ka hango su ai kada hango su ne kamar wasu wasu taurarin su ba in ka je ka shiga sai ka ka shiga kamar yadda wanda suke suka san wannan ilimin su ji musanin wannan abubuwa kuma za ka gani mu tauraron mu tauraron mu na wannan kasan nan za ka ga shi ya ta ina da wani shudu shudu da haske da wani farfari kaga mu irin kalan mu namu kenan amma ka je sauran wasu abu su ma curi da su satin da sauransu abubuwa za ka ga kuma su ma suna da irin nasu abin da ubangiji ya keɓance su da shi to haka aljannatai suke aljannatai ne wanda za ka ga akwai bambancin wato iya ganin ka ubangiji haka ya gaya mana cewa lakin alladhina taqaw rabbakum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf wato bigire ne saman bigire bigire saman bigire mataki mataki haka ubangiji zai zai raba kowa da kowa sannan kuma wato kowa zai shiga kamar da muka faɗa daidai da yanayin wato aikinsa kaga ba yadda zaka kai yanzu kace zaka yi wani abin da zaka zama ka dara a baka siddiqu ba zai yi ba ai na gaba yayi gaba eh kai dai ka cika ne neman iyana kawai amma a baka siddiqu kuma ai ba zai yi ba ai duk waɗannan masu zagi nan nashi eh iyaka ko kashi ta ba za su ji ba balle ma shi kamar za su kai kafa da kafa da shi abubakar siddiq da umar ina sun yi gaba da sauran manya-manyan sahabbai ali uthman da sauransu su aisha su khadija su kubra da sauransu an ko duk sun yi gaba ai dole mu hakura mu kyale su ubangiji ya riga zabe su sannan kuma duk da haka kuma kuma mu tsir tsammani ba ka ci gaba da aiki ubangiji cewa yana kin lakin lafiyar taqaw rabbahum wanda suka tsoraci ubangijin su ka ci gaba da tsoron ubangiji ubangiji kai ma bai haramta maka wannan aljanna ba insha Allah ta'ala sannan aljanna da ta kowace daukaka kamar da wannan wato abu ne sananne ga duk wani wanda yake ya ji ƙanshin ilimin addinin musulunci ita ce alwasila ita ce wannan aljanna da ubangiji yayi mun mazan mu mazan rahma sallallahu alaihi wasallam alƙawari mazala kamar tabbata a cikin sahihaini hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as mazala yace cewa thumma salu li al-wasila sai ku roƙa mun al-wasila wannan al-wasila an jata al-wasila saboda kusanci da al-arshi ita kaga wannan al-ghuraf din da kuma firdausi tana kusa da al-arshi to aljanna kuma da ta kowace kusanci da al-arshin ubangiji to ita ce wannan al-wasila din shi ne manzo Allah ya cewa thumma saluli alwasila sai ku roƙa ba alwasila fa ina ha manzilatun wata bigire ne a aljanna wato fil la tambaqi illa li 'abdin min ibadillah wato ga wani bawa ne guda ɗaya kan aka aka aka matanajin ta bace dace ga wani bawa ba sai wani bawa guda ɗaya da aka matanajin sa wa arju an akuna huwa ina fatan in zama ni ne shi faman sala li alwasila duk wanda ya rika roƙan min wasila din wannan aljanna halat li alaihi shafa'a to wato ceto na ta waje ba a kansa ba za ka yi kawai cewa zai cece shi a haka nan ubangiji ba zai ba zai tafi da wato burin annabinsa ba bayan mu maka shi ubangiji ya bakar da mu mu rika roƙa masa wannan abin ubangiji kuma ba zai tafi da wato addu'a da muke muke yi mu annabin ba kamar yadda mun ba zai tafi da annabinsa wajen bashi wannan aljanna ba saboda haka malamai kansu tsaye suke faɗa cewa wannan aljanna ta manzo Allah ce kai tsaye yayi tawalu ne kawai ke cewa wa arzu an akuna kuwa amma tabbas wannan wato aljanna aljanna ne da Allah ta'ala ya riga ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga zai zama wato ta'addanci a cikin addu'a kace kai ma ya ubangiji ba da wani wasila a wasila wasila kuma a'a ba ai kamar yadda zaka ce ya ubangiji da mani ne annabi ba a'a ba zaka faɗa wannan ba to haka ba zaka ce ya da mani ne wato annabi a wasu nake cikin wasilan ba a'a ba za ka yi wannan ba ai ba ma za ka ce da ma yi nake cikin wato martabar annabawa ba ba ka za ka faɗi wannan magana ba saboda annabawa wato ubangiji ya san dalilin da sai ya zaɓe su da hisi ba ya zaɓe su saboda haka dai kai dai ka roƙa iya abin da za ka iya roƙa su dausa da mutum ka zai roƙa a cikin ka kuma ka roƙa al-ghuraf din babu ne ka sai roƙa al-manazil al-aliya Allah ta'ala ya ba mu wannan bigire Allah ta'ala ya tabbatar da mu a ciki to kaga duka waɗannan su al-ghuraf din in kaga dama za ka iya dunkule su a matsayin wato aljanna ta firdausi aljanna bi dosu ba ita ce kadai aljanna din ba ita ce kadai aljannatin da ake da shi ba akwai aljannatai da wanda wasu wanda za su shiga wanda ba su kai ta ba amma ita aljanna din kamar yadda muka faɗa ta ita ce tana take saman aljannatai duka kuma ita ce kuma take tsakiya kuma ta fi su sannan kuma take tsakiya ita ce kuma take kusa da al'arshin ubangiji mai girma ita kuma wato a cikin alfidausin kuma wacce ta fita kuma shi al-ghuraf din daga nan kuma sai alwasila ko ta fita kuma ita ce kuma mazala yana kusa da ubangijinsa a sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan za mu tashi mu roƙi aljanna sai ka roƙi aljanna da ta kowace kai a naka hakkin sai ka cigaba da roƙon alwasila ko ka duka ka cigaba da roƙon alghuraf amma dai kamar yadda muka faɗa abin ba amani ne ba ba kawai mutum zai dinga cewa ya ubangiji ba ni kaza ba ni kaza amma shi baya aiki ba ubangiji ya riga ya ce sai mutum ya yi aiki sai ka yi aiki wannan aljanna za ka wato akwai rabo kuma akwai wato akwai aiki fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi ma 'amilu haka ubangiji yake cewa bima 'amilu da abin da suka aikata za a ninnin ka musu wato sakamakon su saboda abin da suka suka aikata manzo Allah kamar ya tabbata a cikin hadisin sunan manzo Allah ya ce fa idza sa'altum Allah fasaluhu al-firdaus in za ku roki ubangiji aljanna ku roke shi da wato wannan aljanna firdaus din ita ce wanda zaka ji ana cewa paradise da tuwaji su ga baki ɗaya ɗaya ɗin ma baki ɗaya ta fara sai kiranta to akwai akwai wasu aljanna kuma banda na firdausin amma dai mu mutum amma zalla ya ce mu duka mu cigaba da rurugan aljanna aljanna firdausi ita aljanna firdausin nan ita ce daga ita ne mabubbuga ta waɗannan al'ahar guda uku da hudu da sautu Muhammad ta mana bayani akwai wato ruwa ƙorama ta ruwa akwai kuma ƙorama kuma ta ta wato madara akwai ƙorama ta giya ta aljanna karka tsammanin giya ta aljanna akwai kuma korama kuma ta zuma zuma din ta aljanna ita ba dan adam ai kaga ba kowa ke shan zuma ba eh bila za ka taba baki mutum bai shan zuma amma dai a wato aljanna kaga kowa da kowa zai shayi wannan zuma kamar da kowa zai sha wannan ruwan kamar da kuma kowa zai sha wannan kowa zai sha wannan wato madara din ubangiji ke cewa makal jannatin lati wa'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin ubangiji ke cewa misalin aljanna da aka yi ma wato masu takawa alkawari a cikin tafiya an haru min ma'in gaida asin a ce akwai ruwa wanda baya canzawa ba kamar ruwa ne nan ba idan ka dan samu da wasu abubuwa kawai daga wasu lokaci sai ga ya dan canza to wannan ba ruwa ne mai canzawa ba ko ba ruwa ne kawai zaka ga yanzu ka zo ka same shi ka ga wannan kasan wannan wajen ya jirkita wannan ruwan ba ko ka samu wannan gishiri din ya jirkita dan ruwa din a'a shi baya canzawa ubangiji cewa alharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da wani ruwa da wani korama na madara kawai zaka je ka ta diba wato ba ba kamar musi a ce sai mun je musaya ba gwangwani ɗaya yana mana wahala in an gama kuma ka ce gwangwani ɗaya ma ya baka wuya ka je na gari sace da sauransu a mu a jannan kawai gashi wato a korama ce iya ganin ka sannan kuma ubangiji yake ya faɗa cewa wan haru min khamrin ladatul lisharibin da kuma wani wata korama kuma ta giya da za a rika sha giya ta aljanna da kuma wan haru min aslin musaffa wato da wata korama daga wato wani zumu wata zumuwa ne wanda aka tace ta to kaga waɗannan duka ubangiji yana ba mu labarin wato a cikin aljanna ne akwai waɗannan abubuwa guda hudu to malamai suka ce wannan wannan koramai guda hudu daga firdausi ne zai je duk wani aljanna ce kasan firdausi to daga firdausi ne daga samun wannan wannan waɗannan waɗannan alharin guda hudu in ji malamai akwai hadisi ya tabbata a cikin as-sahihaini hadisi Abu Hurairah manzo Allah yake cewa inna fil jannati inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah a janna akwai wato wasu daraja sun kai 100 wanda ubangiji ta darma mujahidai saboda Allah duk wanda ya mutu jihadi saboda Allah ta'ala to ya tayar da mushi da wannan abu kama baina samai da wal ardi wato yanayin kowane daraja da wani mataki da zuwa wani matakin tsakanin distance din da tazaran tsakanin wato sama ne da ƙasa kaga wato aljanna ba za ka iya suratawa a hankalinka da ubangiji maka dai a duniya ba saboda abin da ake ce maka tsakanin ardu has samawati wal ard abin da ka iya suratawa ba fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus in za ku tambaye wato Allah ta'ala aljanna ku tambaye shi firdaus fa innahu awsatul janna shi wannan firdausin ita ita wannan firdausin ita ce wacce a cikin aljanna ta fi kowace awsatul janna shine kaman wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ay al-a'dal al-afdal ita ta fi zama tsakiya kuma ta fi zama kuma wato ta fi wato girma a cikin aljannatai da ake da shi wa alal janna kuma ta fi kowace daukaka wa fawquhu arshur rahman aka za kan tashi wa fawquhu wa fawquhu arshur rahman sama da wannan aljanna kuma akwai al'ashin ubangiji kaga al'ashin ubangiji ba wani mulki ne kamar da wasu ke sassarawa ba al'arshi akwai wata karaga da ubangiji ne ita akan ta to ita tana da girma in an ka cire halittun ubangiji wato kursiyi ta fi kowace ta fi sauran halittu girma duka to ita kuma al'arshi ta fi wannan kursiyi girma shi kuma ubangiji ya yarda akan wannan al'arshin kamar yadda ya gaya mana maza na cewa minhu tufajjiru anharul janna daga wannan firdausin ne sauran wato koramu ta aljanna suke suke gudana saboda kaga kaga ashe wato aljanna firdausi ba karamin ba karamin wato gara ba sabani ba saboda haka in za ka roƙa kar ka roƙa waka ce ai mu ai ko ta kasan ma a ba mu kan ta kasa ubangiji ba abin da yake fin karfin sa za ka za ka roƙe shi ka roƙe shi falalar shi na ƙololuwa kana magana da ubangijin ka kai alkhaliqinka almalikinka kuma mudabbiru amrika shine ya halicce ka dama shi shi yake da kai kuma shi ke da mallakinka kuma shi ke baka arzikinka dama za ka za ka tauriki arzikinka wajen mai baka arziki ka rage shi wanda yafi ba kamar wani wani wanda kake kudar shine mai kudi a duniya ba kace ka kai kana ganin ma ai kamar kana matsa masa ba abu da ba abin da ke gagarin ubangiji ka taro kan shi ubangiji kuma fara shi ba ta da ba ta da iyaka to kaga wannan muka mun yi magana wanda wanda suke saman aljanna wanda sun bi kowa daraja fa akwai wanda kuma suke kasan aljanna wannan shi ma na'am to sai a maganan wanda suke kasan aljanna akwai manzo Allah ya faɗa wanda suke wato su ne masu daraja ta ta ƙasa a aljanna akwai hadisi da ya tabbata hadisin da ke cikin muslim hadisin mughira ibn shu'ba manzo Allah sai san yake cewa Musa ta'ala rabbahu annabi Musa ya tambaye annabi ya tambaye ubangijinsa kasan annabi Musa kaga yana yana munajaci da ubangiji kai tsaye sai ka sai tambaye ubangiji ma adna ahlul janna manzilatan a cikin aljanna waye wane ne wanda ya fi kowanne ƙasa da daraja waye ya take daraja ta ƙasa faqala sai Allah ta'ala ya bashi amsa yake cewa rajul kaga ashe ubangiji ana tambayar sa kuma ya faɗa ana jin maganar sa maganar ubangiji kalamun ne masmu' bi sautin wa harfi maganar ubangiji ana jin sa ne da harafi da sauti da ake ji saboda haka ba in kai tawilin wannan maganar yanzu me wannan ma'ana wannan maganar da annabi Musa ke tambayan Allah ta'ala haka sai da tambaye shi na Allah ya bashi amsa saboda haka ubangiji yana magana faqala sai Allah yake cewa rajulun yaji'u ba'da ma yadkhulu ahlul janna fa yuqalu lahu wato wani mutumi ne za a zo da shi bayan da ya aljanna sai daga sun gaba shiga aljanna fa yuqalu lahu sai a ce masa udkhulil janna kai ma je ka shiga aljanna Allah ta'ala zai gaya mishi haka fa yaqulu sai ce rabbi ya ubangiji na kai kaifa wa kan nazala nasu manazilahum ya zan shiga aljanna bayan kowa da kowa ya riga ya sauka a masaukin da kan sauke shi wa akhadhu akhadhatihim sun riga wato kowa ya san hanyar aljanna da ka bashi kuma kowanne duk karamomin sun bi sun ɗaya sun gade karamomin kaga yadda tun da su su waɗanda su ne wanda sun gade gade aljanna baki daya yana ganin kamar shi yana ganin an riga an gama gade ta shi bai samu komai a cikin ta ba zaka zaka fayuqal lahu sai Allah ta'ala ya kara ce masa atadda an yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunya yanzu ka gamsu in baka aljanna wanda yake daidai da wato kusan kwacin abin da ke cika na riba kusan kwacin mulkin wani masarki daga cikin sarakunan duniya sai da kaga shi ya fito daga wuta ai kowa ya aka ce za a bar shi za a bar shi wata yan ni'ima ko ya ce ce zai yadda sai ke cewa raditu ya rabu ya ubangiji na yadda fayakun lahu laka zalika to kana da wannan din wanda kafa kowa sanin wanda wanda duk wani sarki da kafa kowa da kafa sanin cewa ya kowa ne kafafa da kuma ni'imomi da Allah ya bashi da dukiya to ubangiji zai bashi wannan sai ubangiji ce kuma wa mithluhu da kutan kwacin wannan ninkin wannan wa mithluhu da ninkin wannan wa mithluhu da ninkin wannan wa mithluhu da ninkin wannan wa mithluhu da ninkin wannan to kai shi kai bawa kawai ya jira ya gama jin abu da ubangiji zai bashi kawai sai kawai ce raditu ya rab ya ubangiji na yadda wato kamar kai ne a a wato wani kawai abu ne dame shi bai wuce matsalar dubu goma ba sai aka ce da ka yadda a baka dubu ɗari sai ce na yadda aka ce da a baka ɗari sau ɗari to kaga wanda ka kai goma ba kawai zai ce ya yadda to shi ne kawai ya bari ubangiji ya ji abin da ubangiji zai bashi baki da kawai sai ya ce kawai raditu ya rab raditu rab ya ubangiji na yadda faya kowai sai ubangiji ya ce a ina hada laka wannan duka naka ne wa ashiratu amsaliha kuma da mintin ta so goma Allah ta'ala Allah ta'ala wato gatan da yake bayan sa ba karama ce ba wala ka mashta hadda suka kuma duk abin da kake kake sha'awa to zaka same shi a wato wala mata ainuka kuma duk abin da kake son wato idaniyanka ta samu dadi da ganin shi da ganin wannan abin to zaka same shi fa kun sai ce rafi ya rafi to ya ubangiji na yarda wannan shine manzo da yake cewa wannan shine karshen wanda yafi kowanne ya fatara a janna kaga shi da bashi ba ninkin duniya ninkin ninkin ba ninkin duniya so goma kaga wato aljanna ba karaba ce ba haka yake tura ta ta kaman wata gidanka wata wata gidan lambu sai ce za mu so ta aljanna ka rika so ta wata wasu duniyoyi ne kai ba ka saje su ba sai ubangijin da ya halice ka akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai daga Abida ibn Amr as-Sal'as عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب من زال سسما ياتي إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها yace ai ni na san karshen yan aljanna fitowa daga daga wuta wa akhiru ahli aljannati dukhula kuma na san karshen wanda zai shiga aljanna daga cikin mutanen wuta za su shiga aljanna rajulun yakhruju minan nari wani ne wanda zai fito daga wannan zai kara maka bayanin hadisi da muka faɗa ne da rajulun yakhruju minan nari habwan wani mutum za a fito da shi da rarrafe da fito in ba kuma ta ba ai mun kawo hadisin wanda za a fito da su a jami'un su wanda ubangiji zai yi wani kallo ya wani damka kawai ya ce su fito sai a je a shayar da su wannan ruwa da za a shayar da su wanda daga baya kawai za a ga sun fara fitowa ce wani kama mai kyau da kuma ɗaiɗaikun mutane kuma to ɗaiɗaikun mutane shi ne na mazala yake babu labari bai kulla wusa ya ce izhab fadkhulil janna ce ka shiga aljanna fa ya ci ha sai ya je ma aljannan fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a fa yarji sai a suranta mashi kamar aljanna fa kawai ta riga ta cika kawai haka za a suranta masa idan ya je sai ya ta dan kallon kace kalcensa sai ka to tunu da dama aljanna ai kowa ba ce masa ake yawa idan ka aljanna ka ba a kowa ya san nashi aljanna ubangiji ya riga ya gama shi yadda kowa zuwa ga aljanna sa to shi wannan da ya je zai na neman aljanna sai ya ga ubangiji bai da shi zuwa ga wani aljanna ba shi na fa yukhayyalu ilayya annaha mal'a fa yarti sai dawo fa yaqul sai ce ya rabbi wajadtuha mal'a na sami ta cika fa ya kula hu sai ce izhab ya kare fadkhul janna ka je ka shiga aljanna akwai ta fa inna laka mithla ita aljanna ma da za a gama kowa da kowa ya shiga kuma sai ta yi saura daga bayan ubangiji ya wasu halittun da sai a lokacin za a halitte su za a fara da su a ce ku je ku shiga aljanna kuma wato ita aljanna sai ta yi saura ita kanta sai ta zama akwai wani wasu wurare za a gani kawai ba wanda ya shiga duk haɗama kowa kowa an ba shi da daidan shi sai Allah ta'ala yake ya ce masa farkul janna ta shiga aljanna fa inna laka mithla dunya wa asharatu amthaliha kana da kusan kwacin yuwa da kuma kusan kwacin ta so goma aw aw inna laka ashru amsal dunya qala ataskharu aw tadhaku bi wa anta al-malik kaga adam kenan da ne yake tare ubangiji kuma ni ake ba wasa yau eh to ya riga rudi wannan shi ke ga maka cewa wato wato da adam ya rudi ya kashi faro su ganganu da da bai niyya ba da ya kan faro su shi sa duk wanda yake ya rudi ko farin ciki ya ta ya faɗa magana ba ka masa hukunci ka ce ai ai ai na ai inda yawan wannan rudewa ya sa ya busa da hankalinsa to kamar da ya fushi shi ma in ya fushi za ga karshe ya fushi haka in wani farin ciki ya farin ciki kawai sai ga ya yi kiyasu ma wata wani wani qala sai ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta batin nawajib shi ma zalla bayan zan fada wannan hadisi sai ya dariya sai na ga hakoran sa sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu wannan shine wato wanda ya fi kowanne fatara aljanna wato yayan wa abin sa ba kawo wannan musa abin da ke jiran kowa da kowa ya san abin da ke jiransa na aljanna kada saboda ka gyara duniyanka duniya mai karewa wanda dududu ka shiga ɗari a cikin ni'ima ko ba wanda ka shiga ɗari a cikin ni'ima a dai yanzu babu shi eh saboda abin da muke bukata da ni'ima kadara misali an ka faru kana yaro ba wanda zai zai ce ya shekara goma da ya rayuwarsa ya san abin da ke ciki kai sha biyar ma bai sa abin da ciki ba bai ci kansa ba to a nan kuma idan in ko da karo ne babansa yana cin wani wani jin daɗi na musamman to in yana cin gani yanzu akwai wasu lokuta da shekaru ba sa makowa ba sa makowa daga makowa kafa shekaru za sa wasu abubuwan kuma ya fara ganin ina ai ba ya samun yadda ke samu a baya to kaga shekara ɗari ba zai wahala sun haka saboda saboda abubuwan duniya saboda kawai wani wato hadama na duniya da muke da shi a duniya kar ka bata aljannarka wato wata rayuwa ce da take jira mu baki da abin da kuma ubangiji ta dar mana abu ne wanda iya ganin ka iya iya abin da zaka iya suratawa ba za ka iya surata aljanna mu baki da ba ana magana cewa tsakanin wannan kaza da wannan kaza ka wani tsakanin ka da duniya da tauraro da sama da za ka iya ganin wannan abubuwa saboda haka ka dinga halartowa ni yayin da kake jin cewa za ka sake wani abu da ubangijinka baya so ka dinga halarto da abin da ya maka ya aje maka kowannen mu na akwai wani yana da wani gidansa aljanna da aka bashi to da aka idan ya je tozatar da abu nan mutum gidan nasa za a zo a gaje ne aljanna idan su ba an gaje musu sun kasa cinye wajen da kowa zai za a kasa cinye ba a halittu wasu ubangiji da ba shi kullum alhallakul alim da shi mai halitta ne za ku sai halitta wanda ya ga dama ya kasa su aljanna da ni'imarsa ba abin da ya zai dada shi da kasa saboda haka wannan shine wasu daga cikin sufin aljanna ga wanda yake son wato ya ƙara jin daɗin waɗannan sufofi malamai sun rubuta littattafai kan wannan da yawa amma dai wanda ya yi shi da wato yare da aka gane ka ji daɗin karantawa shi da hadal arwa ila biyar al-afra na imamu ibn al-qayyim Allah ta'ala dama ya mushi ya yana da usulubi kwarai da gaske in yana gaya maka zaka ji wani shauki na na daga ka wato ibn al-qayyim ya yi kokari wani ya tattaro waɗannan nasoshi duka wannan kawai na ɗan taro da ɗan kaɗan amma amma da shi akwai abubuwa da yawa da ke cikin aljanna kaza yana cikin aljanna kaza yana ciki kaza ba yana ciki kaza yana ciki mu iya faɗa ba saboda lokaci da muke son mu tafi akan sa abin da shi kuma akwai sifatu ahlul janna na Abu Nu'aym mai shirya wannan da muke karantawa ba malikin nan akwai sifatu ahlul janna da malamai suka mishi babi na musamman a littattafan su na hadisi yana sun Abu Ya'la da sauransu kitabu zuhud na Abdullahi bin Mubarak da sauran manyan manyan malamai kowane malami za ga a ƙarshe ya yi wasu ya yi wani babi da ya kulla akan wato nima wanda ke cin aljanna don ka fahimci abin da ke jiran ka da aka babu tababbe sai wanda ya tabar da aljannarsa saboda saboda kawai duniyarsa mulki yake nema idan ɗaukaka yake nema idan saboda kawai yana jin cewa zai yi ma ubangiji zai tara ubangiji da wani saboda wani wanda yake so ko mace da yake so to duk wannan zaka bata shi wato wannan aljanna kare saboda duniyarka ubangiji kuma wato ba ba baya masa wannan yanzu sai mai magana kuma akan lokaci sai mai magana akan sifofi na aljanna yanzu mai magana da wasu daga cikin sifofin aljanna ta kanta za yi magana kan sifofin wasu daga cikin yan aljanna su ba karka yi tsammanin wai kowa da kowa kawai zai je haka zai je shiga aljanna kawai a kanta tsaye a akwai wasu abubuwa da za a yi wanda za su gaje wato firdaus din nan farko za a zo da su ne zumara kamar da sarki zumar ta yi magana wasiƙar lafiyar ta kawo rabon ilil jannati zumara haka ubangiji ya faɗa za a zo da su tunda dama ai wannan kaga hadisin da makaranta na karshen nan a da ku za a zo zai zo shine na karshe to amma wanda za su fara shiga aljanna za a zo da su ne gungu gungu dudu dudu haka za su zo su shiga zuma na haka ubangiji za a zo da su wanda suka tsoci ubangiji su irin manya-manyan siddiƙai da shuhada da asalihuna masu tsoron Allah sosai din za su zo da su a gungun su daga ciki akwai wato mutane wato dubu saba'in din nan ko dubu ɗari bakwai da manzo Allah ya faɗa wanda su shiga aljanna ba tare da hisabi ba suna ciwon na gungun din kuma daga ciki kakka mata akwai annabawa har gaba ta kuma akwai manya-manyan sahabban Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kare wata mu annabinsu kuma suka taimake shi akan wannan da'awa dan har wannan da'awa ya iso mana mazala ya faɗa a cikin wato hadisin sahal kamar da ke ya tabbata a cikin sahihaini mazala yake cewa la yadkhulu aljannata min ummati 70 alfan aw 700 alf wato akwai wasu mutane 70 ko 700 shi mai rawun ya manta za su shiga aljanna mutamasikina a layi ɗaya za su shiga kowanne wato akhidun ba'dhum ba'dan kowanne yana rike da hannun dan uwansa wato yana rike da hannun dan uwansa da ba kasan ai babu babu wani bukulu babu wani jin jin cewa ina mushi hasada a'a kowa ya ne shiga aljanna haka za su shiga la yadkhulu awwaluhum ta yadkhulu akhiruhum na farko ba za su riga na kashin shiga ba tare za su shiga ka san kuma aljanna ku ba karama ce ba tare haka za su yi dai za su shiga sai kuma ubangiji manzo Allah ya kitawa wujuhum ala suwatil qamar lailatul badr za su shiga suna masu haske haske tamfar wato wata daren lailatul qadr lailatul badr afwan daren sha hudun nan haka za su shiga wato wato cikin wato kama mai kyau kamar da aka sani wato ubangiji zai kara kyautata wato halittar bayinsa za su shiga suna cikin halin wato haske in ka gana magana wato baki kirin kaman gawayi to a wani wuta ce amma da zarar an bar wannan to kowa da kowa ubangiji sai ya gyara masa halittarsa su kula wannan ba ita ce ita kadai ba ko da yan adam yan adam za su shiga akan wato sura ne na babansu annabi adam wannan suran kuma zira'i saba'in a akwai sittuna zira'an zira'i sittin za su shiga Allah ya ba mu labarin su ƴan uwan aljanu ya za su shiga ba saboda haka wannan abu na abu ne na gaibi ba za mu iya faɗa ba amma dai muna da yakinin cewa su ba za su shiga kamar tamkar wato kakansu iblis ba saboda shi yana wuta ba zai yi a ce wai sun yi kama da shi ba a kuma ubangiji tun da ba kuma ai su shirabi ba su kai da kyau ba mu nan mun samu sadaf ne ne na albarka mun samu wato wato uba mai dan usuli irin albarka saboda haka mun ba ubangiji sai ya sada mu da shi su kuma nake wato iblis din shi bai zama musu mai albarka ba su kuma da suka fada ne wato hanyar baban su sai zama da ubangiji shi ma zai shiga da su aljanna tabbas za su shiga shiga cikin kama mai kyau amma dai ba irin wato kama irin na wato annabi a irin na iblis din ba amma ba mu sani ba ko kuma annabi adam ubangiji zai mai da su wala ba mu sani ba wannan baka baka wa yin magana baka da ilimi amma wannan magana ce ta gaibi akwai hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin da kuma musa Imam Muhammad ta hanyar Abdurrazzaq As-Sanani daga Ma'mar ibn Rashid Al-Yamani daga Wahab ibn Munabbih Wahab ibn Munabbih yake cewa daga Abu Huraira Abu Huraira daga yace manzo Allah ya ce khalaqa Allahu azza wa jalla Adama ala suratihi kulluhu sura bira'a Allah ta'ala ya halci annabi Adamu yana tsawo tsawo zira'i 60 zira'i 60 fa ka san ko ga nuna ba ba zai ka jira su ba eh amma kaka ce maka mu yanzu kaga in ka samu aka samu wani shan ban sai ka sai ka abu yayi muni saboda mu ba irin shi ne ba ba irin shi bane amma wato in aka tafi can dindin kan mu daya za ga abun ya tafi daidai kuma da ba wannan shine kyau din tun da yayi ubangiji wannan abin da ta zama da aljanna kenan to shine kyau kan ka tsaye ka ce wannan shine kyau a sai manzo Allah ya ce wa falamma khalaqahu yayin da ya halci annabi adam qala sai ya ce masa idhab sallim ala ulaika lam je ka ma waɗancan gungun na mala'iku ka musu sallama fasami ma yuhayyunaka bihi ka je ka ka ji da me za su gaishe ka fa inna ma fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dunyatika ita za ta zama wato abin da za ta zama wato gaisuwa ga wannan al'ummar gaisuwa kuma gare ka ga kuma sauran ƴaƴanka baki daya saboda kaga ina ba su canza assalamu alaikum da wani gaisuwa ga gaisuwa da ka kara daga kakanka babanka da adam tun daga aljanna ubangiji ya ce je ka wurin mala'iku ka ji me za su amsa maka فذهب سيتبي فقال السلام عليكم kaga adam adam ba wani gane wani gode ko wani ba ba wani ina kwana ko barka a ba assalamu alaikum farko da kuda ta shi ina kwana daga baya assalamu wannan abu ce ta komi eh fa qalu sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka kara mushi wa rahmatullah ji mazala ce fa zadu wa rahmatullah qala sai fa kullu man yadkhul janna ala surati adam to ne shiga aljanna zai shiga ne akan suran annabi adam ƙulu suna dira'an tsawon zira'i sittin ya zo a cikin sahihaini kuma a manzo Allah ya ce akhlaqum ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim situna dira'an za mu shiga ne a cikin aljanna a tsawon babanmu annabi adam haka za a shiga kaga ubangiji anan ya ya gyara wani halittar tsawon an gyara shi kuma kashi halitta an ce za ka shiga wato a cikin wani kama mai kyau kana mai ban sha'awa to ɗabi'an kama zai an gyara shi eh kaga ɗabi'a nan akwai hasada akwai wato ganin danniya akwai zalunci akwai jahilci dan adam baka raba shi da zaluman jahul ne shi baka raba shi da zalunci baka raba shi da wauta da jahilci to amma wato an shiga aljanna ubangiji zai cire mana digir a zuciya har a zuciyar da zamu cewa dan me aka ba wani ba ba ba ba babu shi zai cire mana attabawu zai cire mana wato ijuna zai cire mana wannan zai cire mana hasada zai cire mana wannan ubangiji ya wanda za a da ba fi zurihi min dhillin ikhwani ala suri mutaqabilin wato abin da ke cikin zukatan su na girri ubangiji zai cire musu wannan abu har kuma manzo Allah bada cikin hadisi yake cewa la khilafa bainahum babu sabani ya ko yan gida ne yanzu ko ko yara uku kake ko biyu kake da shi sai ka kira akwai wani abu da ake kira rivalry da yan uwa wani wani wani gasa tsakanin yan uwa kawai in ba a sa'a ba kawai wani abu sai je ya bi har yaran su har ma ta su aku yaran su duka kaga ba wannan baya san wannan kowa dai ba dai kuma amma kaga aljanna babu lafti lafa bainakum babu sabani wala tabahu ba babu wato wato juna za su zama ne wato tamfar akan zuciya mai wanda ya fi kowanne kyau a cikin su ya fi kowanne kyakkyawan hali irin zuciyar mutum da ya haka za zama kowa da kowa ya zama mutumin kirki musamman kawai Allah abokata wa ashiya suna ba ubangiji tasbihi safe da barci kaga dai aljanna akwai ibada illa ya kai ba ibada irin wannan ba amma dai akwai tasbihi bukuratan wa ashiya anan malamai suke cewa a anan kaga tunda ubangiji ya ce babu kiki juna babu hasada to kai da aka baka daraja wacce kowanne girma ta fi da dan uwanka girma afwan to ubangiji zai nuna maka daraja da aka baka shi alfadil din za a nuna mishi ambaliyar sa a ce gashi ubangiji saboda kaza saboda kaza ubangiji ya ba kaza ya ba kaza ya ba kaza ya san abin ubangiji ya masa na ni'ima kai kuma da aka zo aka fika kai kuma ubangiji ya sanya maka wato wadatar zuciyar da ba ma ya kada ido ka kalla abin da aka ba wani ba za ka cewa ba kai ba wanda kaka a duniya hatta na kasa wanda yake na wanda kowa na kasa zai cewa babu wanda ya kashi arziki a duniya inda aka bi ta shi babu wanda ya kashi babu wanda ya kashi babu wanda ya kashi wannan shine abin da shi Abdulhaq ibn Muzahim al-Hilali yake faɗa daga cikin manyan manyan malaman malaman tafsiri Imam Abdurrazzaq Imam Nu'aym ibn Hammad ya tada wannan a cikin ziyarar sa a kitabu Zuhud duk da ta hanya Ibn Mubarak daga Salma ibn Nubayr daga Duhaq Duhaq ibn Muzahim wannan sanadi akwai dan magana amma ne Nu'aym ibn Hammad babu laifi da hadisin sa isti'nasan za a iya amfani da hadisin sa wajen ebekewa dan kusan wannan ai yana kusa ga wannan ayati wata ayati wanda za a dama fi qulubihim min qillin za ka ce babu babu wato in juna babu da zuciya babu hasada aka ba ce maka ne in kai ba za ka wanda yake sama da kai hasada ba kai wala ka dangane cewa abin da aka baka to alhamdulillah alhamdulillah sannan kuma dukkan su za su shiga wato aljanna yayin da za a shiga aljanna ba za ka jira ka ce wato ina mala'ika na zo ka ga mun ina ne ina ne na wurin ba za ka jira mala'ika ya yi da ka ba shi mala'ika kawai abin da za su zo kawai a tamkar yanzu yan boko sai su nuna maka su hela ka su dinga sa maka burani to su a mala'iku cewa su salamu alaikum dintum abin da su ga muku kenan assalam assalam kun ji dadi kun ji dadi to amma su bar kowa ya je ya gano aljannarsa ba wahala kuma a wurin da ubangiji ke cewa wai da khilkum aljanna ta'arrafaha lahu zai shiga da su aljannan da ya sanashe su ita malamai suke cewa ai za su shiga mujahid yake cewa yastahdi ahlaha ubangiji zai shiyar da mutanen aljanna ila buyutin zuwa ga gidajen su wa masakin zuwa ga kuma wato matsugunin su la yuqti'una ba za su kuskure ba kowa ya san gidan shi ka annahum sakinuha mun bakule kaman da ma can sun san gidan su ne kamar yanda yanzu in ka dawo daga tafiya ai baka baka ko dudu da ka zo kwana gidanka yau za ka shiga abinka in ka zo ɗakin ka kawai ka masa taku da kake za ka shiga abinka to kai baka in ka zo za ka shiga aljanna ubangiji ya riga ya gaya maka ya ma riga ya gaya maka arrafa halaka ya riga ya sarshe da kai aljannar za ka shiga saboda haka aljanna in za a shiga kowa da kowa yayin da zai shiga ba zai ce wa wani zo ka min jagora ba a zai kawai zai je shiga ne kamar yadda muka faɗa kuma yayin da za a shiga aljanna za a jira tukuna amma sai annabin mu annabin rahama ya zo ya yi magana cewa a buɗe ita aljanna idan aka shiga wato juma'a ita ce afdalul ayyam ita ce sayyidul ayyam kamar da a yau ma a nan duniya ma juma'a ita kowace daraja ita ce abin da ubangiji ya shaida al'ummatai da suka zo kafin mu su kuma suka ki suka yi nuna sun kiya amma mu da yake ubangiji ya nufi mu da rahama da ya shaida mu zuwa ga wannan juma'a da sai muka muka shiryu to ko da aje lahira ita wannan juma'a ita ce sayyatul ayyami ita ce shugaban ranaku a wannan ranaku akwai gana da ubangiji yayi yayi da yawa akwai abubuwa da yawa da za su rika faruwa a wannan rana akwai hadisin da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Anas ibn Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna fil jannati lasuqan a cikin aljanna akwai wani magama wani wani abin da zai hada su ko kasuwa ko wani wanda za su rika haduwa kuma me da ka gaya muka ka fada wuri ne na zumunci kawai yayin da kawai ubangiji yake sanya har a dan aljanna dan aljanna a cikin da zumunci sai a ce to ran juma'a yayi a fito eh kaga da malam juma'a yana kaka ba a sa ana yin yawan yin salatin juma'a da yawa ba da can ka lura da kyau ganin ran juma'a sai ji kake kan wata iri iri sai an kama hannunka an tafi da kai an tafi da kai kuma aka dawo zaka je ka dinga wani annashuwa ranar da gidanka gidanku za a canza abinci ba yanzu ne kamar da yin wayewa ba da can zaka ji jami'a ake aka ran juba to shi ma ita ma wannan rana to ubangiji haka dai ƙara hada ɗan aljanna a wani magaba da za su haɗu ya tuna kulla juma'a ta ran ko juma'a su haɗu fata haburi shimali sai wannan wato wato wannan iska mai albarka mai dauke da ruwa balalimin ya ce maka rihu shimal mutanen madina ne suke cewa rihu shimal saboda galibi ruwa in suka alamar ruwa hadarin ruwa to yana zuwa musu ta ta bangaren shafu sai suke kanta rihu shimal har suka zama duk wata duk wani wato ruwa mai albarka sai ce mishi rihu shimal sai maza ya buga musu sai da wannan yaran nasu sai ce fata haƙo rihu shimal sai a samu wata iska kawai ta kada a aljanna fatahtu fi wujuhihim sai ta zo ta dauko wannan kasa din in kai in aka yi wannan kuran aka wannan guguwa kaga sai ta dauki wannan kasar aljanna fatahtu fi wujuhihim sai ta wada musu a fuska wa fiyari ko ta wada musu a cikin wato tufan su to kaga aka ba kaman mu a nan ba in aka yi wannan ranar sai ka tsalla wanka sai ka tsalla wanka za ka ga kai wani wani abu kaman me amma su anan sai maza da ce fa yazajuna husnan wa jamali sai su kara wato kyau da kuma wato ban kai su yana gama ba kawai za ka wani kyaddi wasu abubuwa kuma da sai an je nan za ka gani sayar da wani ila halin to kaga sun bar iyalansu a aljanna sun bar iyalansu a aljanna in suka koma kuma wa qad izdadu husnan wa jamalin su ma iyalansu kuma sun sai daga sun sun koma sun wasu abubuwa kuma daban sun ƙara kyau sun ƙara zama kuma masu ban kai masu ban sha'awa fa yaqulu lahum ahaluhum sai iyalansu sai wallahi laqad zattum ba'da na husnan wa jamalin ita wallahi mu dai mun ga rabon mu da muka yi da ku kun ƙara wani kyau ne me ke me ya faru ne me sirrin sirrin na dan ala hadisi zamu karanta insha Allah wa sai su fa ya kun sai kuma su iyalan nasu su ce wa antum wallahi laqad sattum ba'da na husna wa jamal ita wallahi kuma bayan mu rabu da ku kun ƙara kyau kun ƙara wato zama wato masu ban sha'awa kaga wannan akwai wasu wani abu da malamai ke son mu fahimta a wannan hadisi fita waje na namiji ne zaman gida na mata ne kai in ka je akwai alheri da za ka samu wanda matan ba samu wani alherin a wajen ba su ma kuma in ka fita akwai wasu alherin da za su samu to aljannan ma haka ake yau yaka duk wanda yake son ya bata wannan wato usulubi da ubangiji ya ba mu na rayuwa to kaga so yake kawo wani bid'a a cikin rayuwa ita kanta ita kanta wannan bid'a ce a rayuwa ya so kuma yake kusa cikin ɗabi'ar ubangiji ya ɗabi'ace shi a kanta saboda haka idan ya ce yanzu ke macen fita kamar yadda muka sha gaya musu ai su an cuce su na farko saboda in ana son a can jarar in equality za a yi to shi ma yanzu ya koma a yawon transgender in za a iya yi ya koma yana yin ciki yana yin haila yana yin abubuwansa bala kan shi ma dai wannan dan rairan yaran da haihuwa da waye shi ma ya rika yi ba sai ya rika yi ba haka sai in yana zama a gida ke ma kuma kina fita ke ma kuma sai a baki wasu ayyuka na shi a baki wannan tsaye kamar na gurgu haka to kaga kaga wannan shi sai zama an canja rasu amma mutukar za a ce shi ya fita ba zai wannan abun ba shi ba ruwan shi ba a bashi wani wani hutu na haihuwa ke da ana baki kuma duk wani watanni sun zo cikin dana su aiki sai aikace to ake aka cuta za ka ce mashi zai sha wuyan shi da zai kawo miki abin da zaki zo ki ci ke ko kina nan ke ce sarauniyar gida kuma ke ce wato a queen na na gida ba ne za mu yi bari a nan sha Allah akwai wannan matsalar in muka shiga ba na neman fita ba yan aljanna ne idan suka abinda su ake gani a wannan wato idan aka shiga wannan aljanna afwan idan aka fita aka je wannan kasuwar to akwai wasu hadisan su ƙara yin bayani akan cewa wai idan aka je me ake gani ne daga baya wannan kaga anan ka ce wani iska ce to bayan iskan wani iskan ne kare ake gani ya ƙara maka wannan ban ƙayan ko akwai wani abu lalle akwai wani abu kamar da ya tabbata a cikin hadisi akwai ganin ubangiji da ake yi ubangiji yana ƙara tajalli bayan aljanna su ƙara ganin sa dama kuma kamar da muka faɗa shi ubangiji ya da ga shi to ƙara kyau ake yi wujun yau mai zan nazira ila rabbi halazira nazaratul wajhi yana karuwa ne yayin da aka gado gwiwa ga ubangiji to ita wannan kuma ta ƙara maka wani ƙarfi ta ƙara maka kyau daga baya kuma sai kuma ubangiji sai a zauna kowa ya zauna kuma sai ya ƙara ganin ubangiji haka wani juma'a kenan sai da ayyami in ka ga ubangiji sai ƙara komawa shekul sai ibn tabi'a yake cewa ba mu samu nasi ya faɗa ƙara cewa su yan aljanna su ma yan mata ya kuma suna ganin ubangiji ne a gidan ba a afon aljannan ba tunda su ba su ta ba amma dai za mu fahimci cewa su ma dai sun da sun ƙara kyau din to ubangiji suke kallo wannan shi ya zama matashi mun kafin mun Allah ya yarda abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wannan dai mun mun dai tsakura ne wanda shi akwai ragowa ina da wannan kuma da a cewa sai haidin kike dakowa ta ga ba dako ba wani abin da ba a cewa sai haidin ba galibi a hadisi ne tabbata da kowane duk malaman hadisi sun riga sun sa masa biro akan cewa ya inganta amma kaga abin da manzo Allah ya dinga faɗa akan abin da ke jiran mu saboda haka wato mai arziki shine wanda ya wanda ya shiga aljanna wanda yake ya kowa ya kuma tsiya tsiya da Allah ta'ala ya sanya bai da arziki shine wanda ya haramta masa aljanna Allah ta'ala ya ba mu arzikin aljanna Allah ta'ala ya sayar da mu da abin da ya tada man da ni'imomi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh